الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم وأما ثوابها الأميم فحاصل لسائر خلق الله سائر خلق الله دون شريدتي وعن سيد البكري من أنه أنزلت فداء من الجحيم منها بمرتي وأما ثوابها amma sawabawa amma kaga ladanta الأميم wanda yake magami wannan an gama ladanta na hasawa ne aka magana نعم to amma ladanta wanda yake magami wanda duk wanda ya karanta wannan ko da ma babu wani sharadi daga cikin sharadin nan da muka faɗa guda goma da muka faɗa نعم to kowanne wannan fa hasilu نعم wannan matabbaci ne da sa'ira لسائر خلق الله da gaba ɗayan halittar ubangiji kowaye ya karanta ko Mm.
dan dariga ne ko ba dan dariga ba ne ko da izini ko ba izini in ya karanta to zai samu wannan abun دون شريدتي ba wani sharadi a cikin wannan wannan ladan da za a karanta wannan da- ladan da ake za a faɗa نعم وعن سيد البكري ya karɓo an zo an karɓo da sayyidi bakari من أنه أنزلت wanda aka saukan masa da shi wannan kamar yadda muka faɗi muka faɗa kaɗan daga cikin tarihi نعم an sauka wanda aka saukan masa da wannan siratul fati da نعم بداء من الجحيم min habi من min هاب مرج idan ka karanta siratul fati kai tak to ka samu fansa daga wata jahannama an fanshe ka to ka samu fansa daga wata jahannama wannan فوالله ما رأيت ذكرا yace wallahi in ji wani kafin ni ban ga wani zikiri ba
مقاربا لها wanda ya kusa ba ma ya kamanta ba ya kusa da salatul fati بعد رتبة الأسامي العظيمة bayan darajojin sunaye wanda suke masu girma ba da asma'il lahi da husna نعم babu wani abu kuma wanda za a ce ya kai darajar salatul fati babu shi
نعم فلا تبترن عنها to kada ka yanke an haga barata فتندم في yanzu غد kai haka sai kai za ka yi nadama fi gadon a cikin gobe gobe kiyama ندامة كسئي irin nadama nan na kusuki وصاحب بتت da kuma wanda yake ma abocin sake bacci shine farin zaku kenan نعم kamar yadda makaranta a can mukamin cewa shi kusurgi din nan shine wanda maharbi ne wanda yake kuma ya san yadda irin itace yake wanda daga ya ganin sa ya san cewa wannan itacen zai kyakkyawan irin baka din nan to shine ya je ya ga wani itace wanda ya tabbatar cewa wannan hakika zai yi baka aka ce kila ma sai da ya yi ta renon itacen har ya girma sannan ya zo ya yanke shi bayan yanke shi ya je ya fitar da baka mai kyau ya fitar da ya zo ya samu kibiyoyi kuma ya samu kila guda uku ne kila kuma guda biyar ya zo sai da ya samu irin bari din nan sun tawo da gudu cikin dare ya ce bari ya gwada wannan bakan nasa sai ya saki guda ɗaya sai ta tafi has sai ta je ga ta ji ta samu dutse ta daka yana zane ya ce a yanzu kyan abin nan amma a ce ba duk wa'annan wanda suka zuwa jin nan ba same su ba wannan waye su kuma zuwa ya kuma saki ta kuma zuwa ta kuma dukan dutse ya ga ta da ki dutse fas sai da aka haka har wajen su biyar kawai sai kare abin ya ce duk wannan wahalar da na sha amma a ce yanzu an zo an yi wannan abin na kasa samu gari na wayewa sai ya ga ashe duk harbin nan da ya kowanne sai ya sami abin ne ya bare wanne ya shige ta ta- ta huce sannan ke zuwa ke sama sai ta faɗi nan matacciya tara ka duk sai ga guda biyar nan duk gasu nan a shi duk ya same su ka sai dinga na dama ya ce je dan ya tsaye na ma dai bai kare wannan bakan nasa ba sai ya riga yi to irin wannan da dama ji ai kira na dama ku sai kenan to kai ma za ka wannan da in mutum zai wannan dama in dai ya bar salatul fati gobe kiyama ko kuma sai ba ta ti ma abocin sake bacci shi kuma shine farar da ku shi kuma akwai a mata da yake da ita yar amurka ce nawara sunanta to shine sai ita ta ce masa idan ya samu wanda zai zai awa- zai ya samu wanda miji mai mai nagari ya aura mata ita kin yadda zaka tace yi tsara ka bayan ya tara mutane sai ta ce da na samo wa nawara nan miji shine ni saboda haka yanzu a daura mu aure da mijinta ta ji labarin haka ta ce ita ne ta bata so to dai kisa ce dai tana dan tsawo aka yi ta bugawa daga nan saboda irin mutane tsoronsa da suke ji ba wani wanda zai iya zuwa ta yi ta kai shi kara wajen alkali a nan basra ba wani wanda zai je ba da shaida akan wa a kasa saboda haka da ta ga haka sai ta bari ta tafi makka aka ce to daga nan kuma da ta ji can din ma ta je ta kai kara dai aka kira shi da ya je dai ba a sami wata shaida ba daga nan nan sai shi alƙalin da yake na da hikima sai ji to abinda za a yi dai kawai je sami da yace abinda za a yi dai shine zan kashe farar zagon nan ya san kowa ya huta da aibarsa ita kuma saboda wannan kishin kira din cewa dan uwanta ne tun dan aminta ne sai ta ga aibata su akan shi ba sai sai ta ce a inda kai shi a isa da za ta aure shi ma to shine dai ta aure shi da kuma dai bayan haka daga baya shi kuma saboda kazan halin mata an bata su irin abubuwan da ya dinga faruwa tsakanin su sai ya cewa kawai gwanda wani ya sake ta da haka kamar yadda ya tara mutane a wancan lokacin sai kuma tara mutane ya ce shaida cewa na zaki yar amina ita ce na mara na zaki ta zaki uku kila an ce yana gama sakin nasa ne kawai sai kuma ya jiyo buɗa daga bayan gari yana da ya gari na tun nake da kura aka taho aka ce ai ya ce a wannan ba dukuna da suwaye dai ga sunan dai ba iyaka dai dukiyoyi aka taho aka ce ai duk gara tana wayar ce aka taho ya aka mata yace ka ya rike gaba ki na ba dai ba sake ta ba to wannan irin wannan nadama da bayi da komai da komai ba da da rakuma da suwaye da dukiyoyi dai to irin wannan dai shi bayan ya sake ta saki bacci kenan sai mutum ya irin wannan nadama da kusa ikin ko kuma ita wannan shi wannan farar da guda
fa Allah alaiha bin nawajid shi zo gare ta bin nawajid fira kamala sarmadan har abada kada ka bata
fata su mu ala a ga dabi kulli sai wasila ka daukaka ma a bisa kudubai ma na kowane irin ɗari kowace irin ɗari gashi sai ka dauka ma ka bi su ma kudubai su
fala ta adilan anha ila ayi siga kada ka bauɗe gare ta zuwa wata irin siga na salati in ba salatin wati ba
idza kunta ya akhi min ashabin huya idan dai ka zama ma'abocin hankali ya kai dan uwa kada ka kauce wa wani siga ta salati ka ce za ka tafi masara ka siga ta salati ba ce
hawat sirra kulli sigatin ta kulli ta sigatin tara sir- sirrin kowace irin siga fil awalimi a cikin duk alam irin salatin da ra'ayi wazadat bi asrarin ta daɗa bi asirarin da asirai ma wa ashiya da aziz wa'an- da wa'ansu abubuwan ma wanda suke mabuwaya ma wanda ba za su lissafo ma
wa rabba biha ubaidatu ibn sai muhammadin da tubin muhammadin rabba ka ce ya yi tarbiyya bi har ita ita ita salatin ba ce dinnan na'am wa abda ajibatan ya bi bayyana zajira ya bayyana ajibatan abin mamaki domin zabu rahmatan amma zabu rahmatan sunan littafi ne na'am shi ba ubai da tibin muhammad bin yi na'am shi sunan sa mizabu rahmati ar-rabbaniya fi tarbiyati tariqati tijaniyya na'am sunan littafin ba shi ya bayyana irin abubuwan abubuwan babban mamaki wanda ya gani na salatul fati din nan da ya tarbiya da shi
fa ya rabbi jazihi ya ubangiji ka sakan ka masa wa kullu muallifin kowane mai littafi ma ka sakan masa bihairin da alheri wa ihsanin kyautatawa anil ahmadi wa da wannan dariƙa ta ce qad tamma bil hamdi wannan littafi ya cika alhamdulillah da godiya Allah allazi rumtu nazmahu wanda na nufi nazma huwa kashi na'am fa jaa bi hamdillahi ahsana munyati sha a sana mafi kyawun namu a sanu ko a san ahsana to ya zo yana mafi kyawun nan namu nitin abin gori na'am alhamdulillah wannan kuna gode wa Allah akan wannan abu na'am wa ahsi bumniyatil hajibi
ka lissafi wannan lissafi ka ce masa bunitul habibi na'am shine lissafin wannan littafi da na'am wato in kana son zaka lissafa wannan littafi sai ka ce lissafin iyakacin baitocin da za a yi shine bunitul habibi na'am wato in ka lissafa bunitul habibi din za ka samu iyakacin baitocin da yake cikin wannan waka na'am wato kamar ma'abuta hisabi dai za ka duba gani kaga mulis na biyu mimi nawa ce na'am ko Ni arba'in.
arba'in kenan ko Mm, sannan nuni kuma hamsin.
a hamsin sannan ga ya goma Mm, ga ta haka ɗari ga hali biyar, ɗari biyar.
yauwa sannan ga lifi ga lami haka dai in ka lissafa su Takwas.
shine za ka sami mulis na biyu da
Na'am.
shine iyakacin baitutukan da Na'am.
da suke na wannan littafi Na'am. Wa arriha ware hanka kuma tarihi bi jakurashil ja qurba.
ƙurashin kurba Na'am.
ka ce ja ƙurashin kurba Na'am.
ƙurashi na kurba na kusanci Mm, ja a yazo mm. Bi asna qaside.
da mafi ɗaukakan nan na kasida shi Na'am.
kuma in kai ja ƙurashin kurba shi ne zai baka tarihin da aka yi na wannan littafin Na'am.
lokacin da aka gama shi Na'am.
shi kuma wannan littafi Mm.
Eh, Wa huzha barki wannan littafi mawahiban ala yadi muznibin Ma- mawahiban baya baya ne Mhm.
ala ne ala yadi muznibin a bisa hannun na musulmin wanda yake mai zunubi ne fa wannan wanda ya wannan lissafi garibin bako ne shi gariqin fi zunubin wanda yake mai azim tilmiya kuma a cikin zunubi wanda suke masu girma zunuban
fa ya rabbi ya ubangiji farhamna ka ji kanmu bi mahadil inayati da ɗan nan na a ina ya na ina ya ubangiji wa min kulli haulin fahmina ba fahimi na ka kiyaye mu kuma min kulla haulin da kowane haulin tsoro wa baliyati da kuma musiba kowace iri sai ka ka kiyaye mu wa mali siwaka ba ni da wani ba ni da wani ka ba firrahai kira haya a cikin yalwa wa shiddati haka na da cikin tsanani duk ba ni da wani ka wa inni lamunzilun ni cewa ni lamun zulum ne bi babika ni mai saukar da bai'ati bai'aci wato duk gaba ɗayan in an ce bai'a shi ne da da iyalinka da dukiyarka da komai da komai kenan na'am ni mai saukar da su ne bibarika a kofar kaya ubangiji Mm. wa afwaka arju kaunaka ita a abuwaka ina kaunar na rangwamanka anta awsa'u rahmatik kai ne mafi yalwan nan duk rahmatu rahama Mm. bi rahmatika arhamna arhamna ka ji kanmu bi rahmatuka da rahamaka bi fadlin da farala wa minnati amin da shi da baiwa wa munna bi waslin kuma na kai baiwa bi wajen da saduwa mudrikin kullama maza ita mai saduwan nan wanda za ta riski duk abin da ya shuɗe min al'umri min al'umar da daga rai da'i'an ba yayan wanda yake abin tozarta wanda aka tozarta ila ba babu Mm.
aka tozarta ran ya zo ya ba A yi darakin sa.
to a yi dirakin wannan abu
bila zadir hil ba ta tare da wani guzurin nan na maraita ba wato ya riga ya shuɗe baka guzurci komai ba na tafiya to na'am yanzu a idrakin wannan lokacin
wa kulli sa'adatin da dukkan arziki wa afdali da jazbatin kuma mabibicin nan na jazbatin ja wa awsa'i faidatin da kuma mafi yalwan nan na menene faidatin failatin kwaranye wa adwami wuslaki kuma da mafi dawwama nan na wasilacin saduwa kuma bi jahin nabi da alfarman nan ta annabi wa man hawathul aba'atu da wanda bargo ya zama ya tara su su ne halayen su kenan
wa jahi muhammadiyatin da alfarman nan na hakika muhammadiyya ahadiyati da kuma hadiya ma- wato da hakika wa hadiya shine hakika ta ubangiji kenan rabbaniya ta ubangiji
fa ya rabbi ya ubangiji salli bil faridati sarmadan salli kai salati bil qur'ani salati fati sarmadan tutur alal musdaf a bisa abin zaki wala ali ta'ala yi fi kulli lamhat a cikin kowane walƙa ido wa salli ala asli ga salli kai salati ala asli a bisa asali na sune iyayena wa fasli iyayena sune fasili kenan wa ihwati da yan uwana wa kulli muwahhidin duk mai ɗayan ta Allah min insin daga mutum wa da jinnati aljan alhamdulillah shi ne kaga da yanda ya bayyana cewa in ka lissafa wannan ina jin ɗari biyar kenan da hamsin da biyar na'am baiti baiti baiti baiti cikin da aka yi kenan eh eh su ne sunyatul ba- habib sunyatul habib ɗin ba shi kuma wannan tarihin jagoratul qurba ɗin shi ne dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha shida na'am shi ne hijira kenan tana dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha uku aka yi shi wannan lissafi aka ƙara sauran lissafi na'am shi ne jagoratul qurba ɗin kenan Na'am.
kai kowanne in ka tara shi da sha'u eh da sha shida abuwa sha shida
shi kuma wancan ɗari biyar da hamsin da da biyar
alhamdulillah